tilkal jannatu za mu tsaya insha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدقا صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina sun tabbatar ma Allah madaukakin sarki wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tarin albarka na ramadan yau muna goma da watan ramadan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1438 wanda ya yi daidai da biyar da watan shidda miladiya haihuwa annabi isa in sahar tarih shekara 2017 miladiya da fata Allah subhanahu wata'ala ya muna jagoranci ya gafarta muna kurakuranmu ya sanya aljanna ce makobarmu da mu da mahaifanmu baki daya ya Allah muna tawassali da wannan aiki da muke yi ya Allah ka gafarta muna kurakuranmu ya Allah ka sanya muna cikin wayna za a intara cikin wannan wata na Ramadan ya Allah ka gafarta mu uwayenmu kurakuran su ya Allah duk musulmin da baya da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba sa lafiya ya Allah mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bautawa ka aka da bisa lafiya da ka ba mu ya Allah kai muna jagoranci akan hanyar ka hanya madaidaiciya duk musulmin da ke cikin tsanani Allah ka san wage kasa zuwa ga sauki ya Allah kai muna jagoranci ya Allah akwai masu hidima akan wannan addini naka musamman akan wannan tafsiri da aka tsara ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka san bukatoci su na alkhairi Allah ka biya musu da mu da su baki daya ya Allah muna tare da kandida na BFC da baccalaureate a wannan wuri ya Allah ka fi mu sanin su waye Allah ka taimaka musu ka ba su sa'a da mu da su baki daya jiya mun kwana bayani akan annabi Idris alaihi afdalus salatu wa atammu taslim wanda gabanin nan muyi bayani annabi Ismail da annabi Ibrahim alaihim afdalus salatu wa atammu taslim har muka zo bayani akan annabi Idris muka kwara a aya ta 57 yau zamu tashi a aya ta 58 Allah yake cewa
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ula'ikan ladina an amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina wa shtabaina idha tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Bayan mun yi bayani ambatan tsaye annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda maluman tafsiri wasu ka ce ula'ika damiri wannan yana komawa ne zuwa ga wa'ancan annabawan da aka zaro tun daga annabi zakariya har zawa annabi idris wasu ka ce a'a ula'ikan ladi al'amallahu alaihim ba wannan annabawan kadai ake ni ba ya shahi dukkanin annabawa kamar da za mu gani a nan gaba to Allah ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim lalle tabbas wa'ancan mutanen da aka zano annabawa tun daga annabi zakariya har zawa annabi idris amincin Allah ya tabbata gare su Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu ay minal ladina an'ama Allahu alaihim wa'annan tabbas suna cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yayi musu ni'ima ta annabta Allah subhanahu wata'ala ya ba su ni'ima ni'ima ta annabta wato ni'imomin Allah subhanahu wata'ala masu yawa ne wa in ta'uddu ni'matallahi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah subhanahu wata'ala ce da zaka zaune da zaka zauna ka dinga kilgo dai bayan dai ni'ima ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka wallahi la tuhsuha baka iya kidaye wa'annan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya maka Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima ta ji ya maka ni'ima ta gani ya maka ni'ima ta jiki ya maka ni'ima ta abinci kala kala ya fore maka sama da ƙasa duk wannan ni'imomi naka Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da zaka nemi ka kidaye ni'imomin Allah madaukakin sarki akan ka wallahi ba zaka iya ba sai dai dan adam ya kasance watan kuma mai zalunta kasa kuma mai yawan butulcewa akan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa idan ba butulcewa akan ni'imar Allah subhanahu wata'ala ba kalibi ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ya maka ta idanu amma ba za ka kalli alkhairi da wannan ba ba za ka ɗauki alkur'ani ka kalla ka karanta ba ba za ka zo ka zauna ka kalli wani abu wanda zai ƙara ka gaba ba ba za ka kalli wani abu wanda zai taimaka wa musulmi ba sai dai ka dinga isti'malin wannan ni'ima gun sabon Allah subhanahu wataala dan kaga Allah ya ce lalle dan adam ya kasance mai yawan zalunci kuma mai yawan butulcewa akan ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi masa to Allah ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim tabbas wa'annan suna cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ni'ima ta annabta, wato ni'ima ta annabta babban ni'ima ce, daga ni'ima ta annabta sai ni'ima ta siddiƙata, ai ta siddiƙi, daga siddiƙi ko kuma sai sai walitaka wanda suna nan diyawa, akwai wali bayan Allah diyawa, shi yasa lokacin da kafiran maka aka baiwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabta sai suka koma yahuda suna haushi suna jin bakin ciki me yasa ba a sanya wanda za a ba annabta ba ya zama to dan taif ko kuma dan dan shamu ba Allah ce ba haka lamari Allah subhanahu wataala yake ba shi Allah madaukakin sarki yake zaban wanda ya ga dama kuma ya masa kyauta ta ni'imar sa to Allah ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim tabbas wa'innan suna cikin wanda Allah subhanahu wataala yayi musu ni'ima minan nabiyyin daga annabawa annabawa Allah subhanahu wataala Allah ya musu ni'ima da yawa sannan kuma wa min min wa min zuri min zuriyati adam daga zuriya ta annabi adam la'annahu huwa abul bashar domin kinaye da ake kira annabi adam da ita shine abul bashar watan baban baban mutane ana nasaba mutane zuwa gare shi a ce dan adam bi ma'ana dan annabi adam to Allah ya ce daga cikin zuriyar annabi wa zuriya annabi adam wa mimman hamalna ma'anu da kuma waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgayyarsa lokacin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya yi da'awa ya yi wa'azi ya yi gargaɗi ya yi nasiha duk wata hanya ta lalama gun a kanar da mutane ya bi ya musu wa'azi iyakar wa'azi har ya shekara shekara dubu ba hansin yana wa'azi amma kaɗannin mutane suka yi imani da shi to sai Allah subhanahu annabi nuhu yayi addu'a yace ya Allah kaga na kira su lailan wa naharan dare da wuni amma falam yaziduhum du'ai illa firara ba abin da ke addu'a da'awa da nake musu face suna tana sa ƙara nisanta na suke yi sai roki Allah subhanahu wataala ya ce rabbi innaka intazarhum yudillu ibadaka
rabbi innaka intazarhum yudillu عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا yace ya Allah idan ka bar su a doron ƙasa hakanan yudillu ibadaka za su batar da bayunka za su sha shubuha a cikin zukatan bayunka za su taushe su game da addininka sannan wala yalidu illa fajiran kafara su kam ba za su aifa ba sai dai wanda yake fajiri sannan kuma mai ƙetare iyaka mai butulcewa game da ni'ima ta Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Nuhu da ya ƙera jirganya ya kera jirgayya ta ruwa da suka zo suka iske nuhu na kera jirgayya sai suka fara suna masa izgili har ma yake cewa qala in taskharu minna قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari lokacin da annabi Nuhu yake kera wannan jirgayya sai jama'arsa suka koma suna masa izgili suka ce Nuhu da ka koma sana'a ta kafinta da yahe maka alkhairi ka zo ka dame mu da wani Allah guda ne abubuwa da dama sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna tabbas idan kuna mana izgili kuna min izgili to mu ma za mu muku izgili kamar yadda ku kasance kuna mun izgiri a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya umarce sa da ya sanya mutane a cikin jirgin yasa sai Allah subhanahu wataala ya umarci sama ta zubo da ruwa ƙasa ruwa sama ruwa ƙasa ruwa sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su to Allah ya ce wa min zuriyati nuh wa min man hamalna ma'a nuhin da kuma wa'anda muka doka wato a cikin wannan jirgaya ta annabi nuhu wa min zurriyati ibrahim da kuma ƴaƴan annabi ibrahim wanda annabi ibrahim ana yi masa alkunya da kinaya da lakabi da cewa abul anbiya watan baban annabawa ne shi wanda shi annabi ne ɗansa ishaqa annabi ɗan ɗansa kuma isma'il annabi har yau jikansa yaqubu annabi kama kunnasa yusuf annabi shi yasa ake kiransa da mi da abul bashar Allah ce wa min zurriyati ibrahim daga kuma zuriya ta annabi ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa yayi ƙara yin atafi yace wa isra'ila ba ma annabi ibrahim shi kaɗai ba hadda isra'il wane ne isra'il shine annabi yaqub jika kama jika na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to shi ma annabi ne ɗan ɗansa annabi ne sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mafi yawa annaba a cikin banu Isra'il sannan kuma Allah subhanahu wataala ya zaɓi bani Isra'il akan akan al'ummomi gaba ɗaya amma duk da haka nan suka yi kangara Allah subhanahu wataala ya halakar da su to da kuma zuriya annabi Isra'il shine annabi Yaqub wa mimman hadaina da kuma wanda muka shiryar da su muka ɗora su akan tafarki ta addini mu gane shiryarwa shiryarwa kala biyu ce kana yi mautun wa'azi ya shiryu Allah subhanahu wataala ya sa shiriya a cikin zuciyarsa ya gane addini amma kai baka iya shirya da kaga dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba a yi mutun da daraja kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ka san duk duniya ba wanda ka fi so da wata ni'ima kamar a ce famikinka da Allah subhanahu wata'ala ya tura su da annabta aka ce ya umarci mutanensa ya jayo su ga addini su yi musu wa'azi sai ya tara su yana musu wa'azi to akwai wanda ya kula da shi Abu Talib bai musulunta ba annabi sallallahu lokacin da Abu Talib ya zo akan gado na jiya zai rasu sai annabi sallallahu ya zo ya zauna akai gare sa ya ce ya am la ilaha illallah ya kai an kulkina ka gayi la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ni kuma zan kasance mai shaida a ainihin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gayi wannan magana sai abu talib ya kalli manyan-manyan kore sha kafiran maka suna da zaune sai su ce in abu talib ka yi ridda akan addinin kakanni da uwaye da kuma addinin yara haka abu talibu annabi zai ce kaga ila ilaha illa zan zai maka shaida gun Allah subhanahu wataala sai ya kalli kafiran makka sai su haba abu talib kar ka ba mu kunya mana addini nan na kakanni da uwaye mun tarar suna aikatawa yau ya kabi addinin yaro dan danka ka zo kuma ya ce maka wani abu ka bar shi ka koma ka bar addini ka kabi addinin yaro haka abu annabi sallallahu ta gaya wa abu talib har ya mutu akan wannan annabi ce da ya da ya ga ila ilaha illallah da na kasance masa mai shaida ina alkiyama to Allah subhanahu wataala shi da lokacin annabi ya so Abu Talib ya shirya sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallam innaka la tahdi man ahbabta kai manzo Allah sallam baka iya shiryar da wanda kake so wanda kake bukata walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah subhanahu wataala shine ke shiryar da wanda ya ga dama sanan wa huwa a'lamu bil muhtadin yafi kowa sanin game da masu shari'a lokacin da musulunci yake bako a garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da shi da sahabbansa an azabtar da su sun wahala matukar wahala lokacin musulmi kalilan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma yana addu'a Allahumma a'izzal islam bi ahdi al-umaraini ya Allah ka ɗaukaka musulunci wannan musuluncin ka da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Umar bin Khattab da kuma Abu Jahal sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya shari'a a cikin zuciyar Umar bin Khattab wata rana yana ɗakin Ka'aba suna zaune shi da manya-manyan kafirai sai aka ce Muhammadu ya dame su da wa'azi wai yanzu Muhammadu ya je taso da zai zo ya ce a dubauta a barbauta sulata da uzza da manata wai Allah guda ne wai waye zai kashe mana Muhammadu kowa ya huta sai Umar bin Khattab ya ce ni sai ya taso da takobi ya kama hanya zai je kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana sama hanya sai game da wani kahiri sai ce wane na rata yace na je ne in kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haba haba Umar bin Khattab yace in ba ka hara ma ka hara da gida ai kawai ka Fatima bintu Umar binti Khattab ta musulunta ita da mijinta yace miye yace ta musulunta yace ana yin ta sai ya juya akalarsa sai ya gidan gidan su gidan Fatima kaunarsa ya Khattab da ya zo bakin kowa sai ya ji ana karanta wasu ayoyi na alkur'ani da suka ji tafiyarsa ɗaya daga cikin sahabai yana karanta da su alkur'ani sai suka ɓoye shi a cikin ɗaki sai umar bin khattab ya shiga sai ya tarar da su ya ce me na ji kuna wani tatsuniya ce na ji kuna karantawa suka ce kawai muna hirar mu ce ta mata da miji ci ƙarya kuke na ji labarin an ce kin musulunta da ke da mijinki miye gaskiyar lamarin ta so ta dan abin nan da ƙarshen ta ta kai shi zabuwa shi da mijinta har ya mare ta sai da kuya da ta ciko da jini a ƙarshen ta ce kai umar mun musu da duk abin da kake kaje kai tana riƙe da takardu a ko suratul taha cikin wannan takardun yace ba ni tace ba zan baka ba yace me yasa tace fa innaka najisun domin kai najasa ne yace ya zaki ce min ni najasa gane kuma cikin tsafta da komai kace min najasa tace ai Allah ya ce innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne Umar bin Khattab yayyayi a ƙarshen da Allah subhanahu wataala ya sanya shari'a a kansa sai wannan abin wannan mijin na ta karanta wata suratul Taha sai ya ji kawai yanzu ba abin da yake bukata sai musulunci sai ce ina bukatar ku gwada min ina ne inda Muhammadu yake na je ni bazan musulunta gun ka ba na je gun uban kwata-kwata in musulunta a kansa aka ce ai yana yana daro arqaba suka jihe annabi sallallahu yana can shi da sahaba yana karatu sai ga Umar bin Khattab ya zo Umar ne lahiya yace ashhadu yana zuwa ya rungume manzala yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai annabi Muhammadu ne ai dan aikin Allah ne nan take sahabbai suka yi kabbara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da Abu Hurairah ya rawaito yace gaba ɗaya sahabban sai da suka yi kabbara sai da Makka ta girgiza da kabbara ta sahabbai daga nan Umar bin Khattab yace yanzu zancen a dinga boye boye na addini ba zai taso ba a bayyana kowa ya jiya a lokacin da maza su salon ya cika shekara ta sha uku a cikin garin madina allah ya umarce sa da ya yi hijira ya bar makka ya je ma'afa a cikin makka ya bar makka ya je madina a dare da dare abokar sadiq damun ya tara taguwa guda biyu da kuma wanda zai nuna musu hanya ana ce masa abdullahi bin oraqit abdullahi bin oraqit mushriki ne suka yi jinga da abokar sadiq akan zai nuna musu hanya cikin daren na annabi adam sallallahu ya taso ya zo gida abubakar sadiq ya kwankwasa suka hita ali bin abi talib ya kwanta a gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tufa a cikin dara ta manzo sallallahu yasa aka ce huwa awwalu fida'iyun fil islam shine farko wanda ya fara bada rayuwarsa game da kare addini a musulunci ali bin abi talib ne a ƙarshe baya annabi sun tahi a daren sahiya tana wayewa umar bin khattab ya zo bakin ka'aba ya raka guda biyu sai ya tara wannan manya-manyan mashirikan sai ya ce musu ku saurara ya ce muhammadu ya yi hijira shida buga cikin dare sun bar gari cikin dare ya ce ni kuma wallahi la'azim ba zan bar gari a dare ba duk wanda ya san ya cika namiji wanda ya san ya haifi gun mahaifiyarsa kuma wanda yake bukatar ɗiyarsa su koma marayu matarsa ta koma zawara bazawara uwarta ta sake aifuwar wani ya ce ya tarbe ni bakin gari idan manzo Allah ya hijira a dare ya ce ni wallahi ba zan ita ba sahabin da ya rayu tarihi sai ce wallahi ba wanda ya tare Umar bin Khattab aka ce daga cikin tsananin abin da aka sanar aka suna masa abul hafs wata rana umar bin khattab ya kama kunyar doki doki ya kama ya mirda sai da dokin ya zauna zaune ƙasa tsananin ƙarfi umar bin khattab annabi muhammad sallallahu alaihi wasu ya ce umar bin khattab har abada ba sa hanya guda da shaidan umar bin khattab ba sa hanya guda da shaidan idan shaidan ya ga umar bin khattab saman hanya barin hanya yake ya wuce saboda umar bin khattab ya yi karin shida sun yi rayuwa ta kafirci amma kuma ga su Allah subhanahu wataala ya sa sun gane addini wa mimman hadaina daga cikin kuma waɗanda musu Allah subhanahu wataala muka shiryu muka shiryar da ka idan ka ga mutum akan hanya ta bata to kada ka dinga kyamarsa ka dinga wasu addu'a eh kada ka dinga kyamarsa ka dinga wasu addu'a sai Allah ce wasu tabaina kuma ai istafaina ko muka zabe su bayan mun shirye da su sana ko muka zabe su ga su yau duniya har a tashin duniya ana karanta tarihi Umar bin Khattab radiyallahu anhu kadibi irin yadda irin su Saifullah al-Maslud Khalid bin Walid sai da aka yi gwagwarmaya tsakanin musu da musulmi suka kashe musulmi da yawa amma a ƙarshen kuma Allah subhanahu wataala ya sa suka gane addini kuma suka shiryu suka dawo suka yi hayya Allah ya samu dace Allah ce to idza tutula alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyin mai rahama suka ji ana karanta ayoyin na alqur'ani ayoyin Allah subhanahu wataala ana karanta kansu kharru sujadan wa bukiyan sai su koma sai su yi sajada da Allah subhanahu wataala sannan kuma masu na masu kuga ga Allah madaukakin sarki shi yasa malaman tafsiri suka ce da wannan dalili ne sa aka sanya wannan su wannan aya idan mutum yazo yana karatun alqurani idan ka zo gunta zaka sujudu tilawa wannan hurare guda muku alqurani tana cike wa'annan huraren da ake sujudu tilawa wabukiyan kuma suna masu kuka masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai wasu tawaga na mutane guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a cikin ƙunarsa ranar da babu wata ƙuna sai ƙunar Allah subhanahu wa ta'ala a inin alƙiyama a ranar da Allah zai yi ƙasa-ƙasa da rana hadisin aisha ta ce kamar za ka sa hannu ka kamo ranar mutane a cikin halin haƙula'i kowa tsirara amma wa'annan mutanen guda bakwai annabi ce su suna tan cikin ƙuna ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wataala Allah ya sanya muna cikin su daga cikin su sai manzo Allah ya ce wa rajulun zakara Allah fa fadat aina da namijin da ya tuna Allah subhanahu wataala ya tuna girman Allah ya tuna haɗuwarsa da Allah ya fashe da kuka mutum da zai tuna da Allah ya tuna da Allah ya kuka yana cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya a cikin ƙunar sararar babu ta ƙuna sai ƙunar Allah shi sa bayan Allah ana buƙatar musamman ma kuka da dare kana bautar Allah kai kaɗai ka dinga zubdar da hawaye Allah ya samu dace sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salat الشهوات فسوف يلقون غيا
الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا bayan wa'annan mutanen sun gabata mutanen kirki wanda Allah ya shiryar sai kuma wasu suka biyo baya gare su wa'inda wa'innan mutane adaa'u salata suka tozartar da sallah malaman tafsiri suka ce adaa'u salata bi ma'ana ai suka bar sallan kwata-kwata ba sa yin ta wanda barin sallah kwata-kwata kafirci ne to su sun bar sallar wasu ka ce a'a adaa'u salata ai sun tozarta ta ne akai ba sa yin ta akan lokaci ba za su yi sallah akan lokaci ba ana mace bar sa da ba zai sallah a lokaci ba yana tana kallon sayari ba za ta yi sallah a lokaci ba yana amsa kuɗi a kasuwa ba zai sallah a lokaci ba shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya gai muna alqur'ani cewa fawailun lil musallin fawailun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون Allah subhanahu wataala ya ce kore na azaba gone ya tabbata da masu yin sallah sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun sune wa'anda game da sallar su suna rabkanwa bi ma'ana ba sa yin ta a cikin lokacin ta bayan Allah yin sallah a cikin lokaci wajibi ne yin sallah a cikin lokaci a cikin shurutu sihhati salah yin sallah a cikin lokaci yana cikin shurud na ingantar sallah ba za a karbi sallar ka ba sai kayi a lokaci manzar sallan ya karanta da mu lokaci guda biyu na yin sallah akwai awwal waqti na kuma akwai waqti na dururi lokaci na larura akwai farkon lokaci har aka tambaye manzon Allah ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu fi awwal waqtiha aka tambaye manzo Allah wani aiki ne yafi gun Allah madaukakin sarki annabi ce yin sallah a cikin farkon lokacinta kai sallah ami a farkon lokacinta to yanzu matsalar mu musan ina ne menene farkon lokacin ba ya ake gane farkon lokaci mu je makaranta fiqh malaman fiqh sun karantar da mu hadisan manzo sallallahu alaihi da ake gane farkon lokaci kana i'timadi a mantu da ba a man ba mantu amma kuma da lokaci su yayi na yin sallah sun gane cewa lokacin sallah zai yayi wani ba zai iya gane lokacin sallar la'asar yayi ba inda ba ya dibi karin mantu bai ce kare hudu ta yi shi dai ya dauki man kare hudu ita ce lokacin sallar alhali kuma ba shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aya ta alqur'ani da Allah ya karantar da mu idan kare hudu ta yi sallah babu shi wallahi babu shi ba hadisi ko hadisi ko da da'ifi na manzon Allah cewa idan ƙarye ɗaya ta yake sallah wallahi babu shi wani lokaci take kama sallah azhar ta kama gabanin ƙarye ɗaya bata yi ba azhar ta yi tana iya ta kama wani lokaci midit current ko midit translef kaga azhar ta yi kai kuma ka ce sai ƙarye ɗaya ke sallah ko kuma sai ƙarye ɗaya ta yi sallah musamman ma lokacin sallar juma'a muke wasa da su sai ga masallacin juma'a za a anyana lokacin sallah a ce ƙarye biyu ne ba a lura da canzan lokaci ta yi lokacin zahi ne lokaci ya ɗan ƙaru ko zai rage a'a shi ko da shi sai ka gara shi sa wasu mafiya yawan masallaci ne suna sallah ba cikin lokaci ba wallahi eh musamman garin garin tawa akwai yawa daga cikin masallaci ne sallar lisha ba su da cikin lokaci wallahi sallar lisha ba a yi da cikin lokaci ana yin sallah gabanin shigar lokaci shi kuma duk wanda ya yi sallah wajen lokaci wallahi bai da sallah duk wanda zai yi sallah a wajen lokaci ba cikin lokaci ba to bai da sallah da ka sai mu je mu karanci fiqihu mu gane ya ake gane lokutan sallah Allah ya sa mu dace to yin sallah a cikin wajen lokaci mutum malamai sun tattauna akan wanda zai zo ya ramka sallah kawai in dai barci kai wannan to Allah subhanahu wataala bai kama ka dama annabi ya ce an dage alkalmi akan mutum guda uku mahaukaci sai ya warke mahaukaci sai lokacin da ya warke da kuma wanda yake barci sai idan mi sai idan ya falka to kai kana cikin suke barci to idan kana barci lokacin sallah yayi ya huce wannan ba har baka tashi ba wannan baka da layya akan wannan amma kana zaune ka ji an kira sallah ka tashi ka ce sai karye bi ko kuma bi da rage ka zauna kaga wannan yanzu ka koma ramkan sallah shi kuma ramkan sallah ba dole bane Allah ya karba eh ba dole bane Allah ya karba sun tattauna su yi dogon bayani akan ramkan sallah wanda ganin dama Allah ne ya karba ko kuma ya bari almuhimu dai mafi fifitin aiki shine kai sallah a cikin lokacinta har manzo sallallahu alaihi cewa eh tsakanin dan adam da kafirci shine sallah sallah ta ce yanzu muka rike muna yi ita ma sallah yanzu kawai ana dai dan duddukawa ne kawai ana yi wallahi da zaka zo yanzu ka hatta masallacin da ake ikrarin masallacin na ahlus sunna idan ka zo kace zaka dinga karanta shahi guda a sa a guda zaka ji a dinga magana haba malam yayi ba ba tahajjudi bace ake yi ana buƙatar sauki addini yusur sauki ki gare shi shi kuma nan ne kawai ake dan samu a zo a dan abin nan hankalinsa yana sallah amma duk wanda yake biya bashi yayi a rasa da kisa da tuna shi muna da raddegu da wani kare uku zai kawo bashi da ake biye shi kana sallah kana tunanin Allah ne ya sauwake malami adare ce idan ka zo za ka yi sallah to ka saki duniya da abin da ke cikin duniyar eh ka saki duniya da abin da ke cikin duniyar wallahi wani har ya yi da sallah ya kare bai san wace sura wace sura ce ne mai ya kare kuma a ce wannan sallah ce har liman ya kare sallah a sallame bai san wace sura wace bayan fatiha da ya ji an kyami shi ba ya karɓa ya ke abi amma bayan ranar abin da biyo baya bai su kare ba eh rizage shi ya ta da nisa shi ne yankifi a sallan ma bai da dama haɗuwa da allah ka dibi kana da awa 24 a wuni awa 24 a wuni sai aka ce Allah ya ce ina buƙatar ɗan lokaci kaɗan duka sallah azhar inda ka tsananta ba za ta wuce minti goma ba duka sallolin biyar ya aka haɗa su ba za su kai minti talatin afon ba za su kai awa guda ba sallar farilla cikin awa 24 ka yi da awa guda don ganawa da Allahnka ka kasa kuma aljanna kake bukata kuma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamah as-sala farkon abinda za a fara mu bawa bincike a ina al-qiyama daga cikin ayyukansa sallah ce in salahat faqad aflaha wa najaha idan sallan ta gyaru sallar ta yi da kyawu ma'anar sallar ta yi da kyawu ka yi da ake bukata ka kafarillan sallah a ciki sunnonin sallah ka sani mustahabbai ka sani kabli da ba'ali duk ka gane wannan ka san su to annabi ya ce hakikan ka samu dacewa kuma ka tsira amma idan sallar ta bace sauran ba ma tambayar ka ka da zakka ba ma tambayar ka kai azumi ba ma tambayar ka ka ji aikin haji uwaye ba mu kawai idan sallar bata gyaru ba shikenan koyo febi ake mutun zuwa jahannama Allah ya sauke haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kan da fatahul bari sharhin bukhari da haka ‘yan uwa masu daraja wallahi mu ji tsoron Allah lokacin da muke gana da Ubangijinmu. Yau ka nemi misalin alasabilin misali a ce ‘yan samfil minister ya zo ya ce yana buƙatar kuɗin audience da shi kirke minit ka zo ka natsu duk ba ma wasu wani tunanin za ka zo ka natsu game da hankalinka wani minister ke magana da ke to diba wanda kiratar ke wanda ya halice ka wanda ya same ka tun ba ka ya maka ji da gani ya hore maka abubuwa na rayuwa yau da Allah zai rike maka shaida ba duk duniya a taru ba wanda zai isa ya baka shaidarsa babu ko akwai babu shi amma ganawa da Allah ka zo ka haɗu da Allah ku gana ya zai maka matsala Allah ya sauwake to ‘yan uwa masu daraja sallah ita ce a salatu imaduddin ta ce gimshiki na addini gimshiki gimshiki na addini duk wanda ya barta to babu addininsa da ka mu kula da sallah shi yasa mu je mu karanta sallar nan da kyawu mu je mu karance ta da kyawu yadda manzo sallah ya karantar da mu to Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat bayan sun bar sallar sun walakantar da sallar bayan da a cikin lokaci sannan kuma suka bar abubuwan shawa na rayuwar duniya shi yasa ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an kawata aljanna bil makarih da abinda ba ba mutane suke kyama amma kuma an kawata jahannama bis shahawat da abinda ke shawa jin dadi na rayuwa yaga ji mutun na ce maka ai ko malam ya san music akwai dadi sai dai akwai akwai dadi sai dai babu kyawu eh abubuwan gasu na shubuhat duka wani abu wanda yake ba da bai da kyawu sai dai an ce maka haramun haramun haramun haramun har ba ka ji mutum zai zo ce maka to ya algawar ta mala ai alqur'ani ko hadisi ba da Allah ya haramta shan taba ya shi da masa kai baban da aka haramta shan taba shi kuma bai gane duniya ta sa gaba ba Allah ya sauke to dama ita kuma sallah idan ta gyaru ita ke hana mutum akan mummunan aiki idan kaga mutum yana sallah kuma yana ɗan abubuwa yana ɗan kewaye kewaye to sallah ba ta tsayu ba idan kaga mutum yana sallah bai bar ɗan kewaye kewaye ba sallah to ba ta gyaru ba Allah subhanahu wataala yake wannan alqur'ani inna as-salata tanha 'anil fahsha inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ce inna salata lalle tabbas sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana dan adam wanda yake yin ta da kyawu wanda ya san hukumce hukuntanta anil fahsha game da irtikabil fahsha yaje ya aikata aiki na al fahsha wal munkar da kuma abinki kenan idan kaga mutum yana sallah yana ɗan kewaye yana ɗan abubuwan sa na sabon Allah to sallar bata tsaya da kyawu ba dai idan sallar ta tsayu da kyawu duk wanda tsoron Allah yake a zuciyarsa to wallahi bai iya sawa Allah subhanahu wataala na sha gai wannan magana idan akwai takawa take hana dan adam akan sabon Allah subhanahu wataala sai ka je ka aikata sai ka tuna cewa yawa ne ta yi mutuwa ta zo ta dauke ka wannan aikin ba sai ka bari to inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai Allah ce wattaba'u shahawat suka bi shawa ta rayuwar duniya suka bi son zuciyarsu suka aikata abin suka ga suke so sai Allah ce fasaufa yalqauna ghayya da sannu za su haɗu da gayya malaman tafsiri sun yi ikhtilafi gun sun yi sabani gun fassara gayya da ake da gayya wasu ga ce ma'anar gayya ai wadun fi jahannam wani kware ne a cikin jahannama wasu ga ce a'a gayya wani huri ne ƙato a cikin jahannama wanda ruwansa ruwa ne na ƙurjin 'yan jahannama da kuma jininsu ake narkawa ake sha da wa'annan mutane suke cikin gayya wasu ga ce a'a alkhasara fil akhirah shine ma'anar gayya taɓewa a lahira to Allah ya kare mu da gayya to Allah ce fasaufa yalqauna gayya da sadu za su haɗu da wannan watan hasara ko kuma kore na na jahannam sai Allah ya istisna'i ya keɓance wasu mutane sai ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa'ula
subhanahu wataala ce illa man taba banda sai dai waɗanda suka tuba game da aikata wayancan abubuwan na sabon Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan sun tuba wa amana suka yi imani da Allah subhanahu wataala ma'anar imani shine ka gaskata a zuciya ka furta da baki ka aikata da gaɓe a gani to bayan sun yi imani sannan kuma wa amila salihan suka aikata kyakkyawan aiki kyakkyawan aika suna da yawa sadaka kyakkyawan aiki ce ka gai ma dan uwanka magana ta gari kyakkyawan aiki ce ka haɗu da mutum ma ka saka masa fuska kyakkyawan aiki ne hakan hadisin manzo sallallahu alaihi karanta to wa amila salihan suka aikata aiki na kirki na aiki na gari salati fa ulaika yadkhuluna aljannata to kaga waɗannan da suka aikata waɗannan abubuwan masu wannan siffofi to da sannu za su shiga aljanna yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna ma'ana gona ya gace aljanna da larabci shi tace gona to za su shiga gonaki aljanna kenan wala yuzlamuna shay'a sannan kuma Allah subhanahu wataala baya zalunta su da wani abu dan Allah subhanahu wataala ya faɗi a hadisul qudsi cewa ya ayyuhan nas ya ibadi afwan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayuna ni Allah subhanahu wataala na haramta ma kaina zalunci da haka kuma na sanya zalunci gare ku abin harantawa da haka kar ku kuskura ku yi zalunci to Allah subhanahu wataala ba za ya zalunce su ba alkiyama wannan zaka zo kuma aljanna ta dawwama Allah subhanahu wataala zai shiga da su Allah ce jannati adanin
jannati adanin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib إنه كان وعده مأتيا
‘Yanwa bayan sun aikata wayancan ayyuka na sabon Allah subhanahu wa ta'ala suka tuba, ya tabbata hadisi manasarar idan mutum ya aikata sabon Allah, idan ya tuba wannan zunubin nasa sai a rera masa shi lada, kaga ƙari kenan akan ƙari. To sai Allah ya ce, Jannati adanin lati wa'adar Rahmanu ibadahu bil ghaib watan aljannoni ne gonaki ne na dawwama ma'anar aljanna wannan ta dawwama wanda idan aka shiga ciki bahita to ita wannan aljanna ce Allah subhanahu wataala yayi musu tanadinta suwa su mutanen kirki wanda za su shiga wannan aljanna wanda mai rahama ya tanada wannan aljanna ga wayannan bayunsa sannan wanda ibaduhu bil ghaib sun yi imani da wannan aljanna kuma a boye dukkanin mun imani cewa akwai aljanna amma kuma ba wanda ya taba ganin wannan aljannar to kaga wannan imani da gaibi kenan to Allah subhanahu wataala yace za a shigar da su wannan aljanna innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle alkawarin Allah subhanahu wataala akan cewa za a ji alkiyama kuma ya bada aljanna ma'tiyan abin zuwa ne za mu je kiyama ba shakka kowa sai ya mutu kuma kowa sai ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sunan aljanna a cikin alkur'ani so 66 wanda aljanna gida ne na ni'ima gida ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya karanta da mu cewa ay wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi wasari'u ila مغفرة من ربهم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين Allah ya ce ku yi tsere tsere ku yi rigangantu ku yi abin gwagwarmaya gummi zuwa ila jannati zuwa ga wata aljanna ardu haka ardi samawati wal ard kafi tashbiha nan gun malaman balaga wannan fadin wannan aljanna ka ardi samawati wal ard kamar fadin sammai ne da kuma fadin kasai Allah ya ce uiddat lil muttaqina an tana da wannan aljanna da masu jin tsoron Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa talaka a aljanna wanda yafi kowa talauci a cikin aljanna wanda ke shine talaka talaka talaka a aljanna gidansa a aljanna kamar duniya so goma talaka wanda ke kowa talauci a aljanna gidansa a aljanna kamar duniya so goma to Allah ya ce wasari'u ku yi rigangantu ku yi tsere tsere ku yi gwagwarmaya zuwa wata irin aljanna wannan aljanna ardu haka ardi samawati wal ard fadinta lonjarkinta kamar fadin duniya ne sama da kasa ne samai guda bakwai da kasai guda bakwai Allah ce wa iddat an tana da wannan aljannar lil muttaqina da masu jin tsoron Allah subhanahu wataala faman humul muttaqun suwaye masu jin tsoron Allah subhanahu wataala allazina yattabi'una awamirillahi jalla ula wa yantahuna an awamir an nawahihi jalla ula sune waɗanda suke biya ta dokokin Allah subhanahu wataala ta'ala game da abin da Allah ya ce su aikata suna aikatawa sannan duk abin da Allah ya hana su suna hannuwa ga wannan abin shi yasa a can cikin suratu a nan cikin waqiya sai Allah subhanahu wataala ce was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannati والسابقون السابقون na'am أولئك المقربون mm.
في جنات النعيم kullatun ثلة من الأولين wa qalilun وقليل من الآخرين ala surin على سرر موضونة na'am متكئون عليها متكئين.
متكئين عليها متقابلين Allah ya ce wasabiqun as-sabiqun ai as-sabiquna fi dukhul fil islam na farko a shiga cikin addinin Allah kuma su ne as-sabiquna shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya tabbata hadisin manzo sallallahu cewa bayan annabi sallallahu ya shiga aljanna wanda za su wanda za su biyo baya a a- a- bayansa su ne sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya kara musu yarda Allah ya ce ulaikal muqarrabun wa'annan su ne al muqarrabuna inda rabbihim makusanta wanda za a kusanto da su gun Allah subhanahu wataala fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima Allah ce sullatun minal awwalina wata jama'a ce daga cikin mutanen farin sannan kuma wa qalilun minal akhirin da kuma ɗan kaɗannin mutanen ƙarshe sai Allah ya fara bayan bayanin aljanna yace ala sururin mauduna suna akan wasu watan gadaje ai muzayyina wanda Allah subhanahu wataala ya kawaita musu su sannan muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna a gijirce akan wannan gadajen sannan kuma suna fuskantar juna ga abubuwa da dama na cin na cikin aljanna da jin dadi ga hurul in ga abinci a can cikin suratul ara imam rihi da ta aya ta karshe Allah ya Allah subhanahu wataala da ya bayani yace zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin زين للناس حب الشهوات mm.
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة Mm.
والقناطير المقنطرة من الذهب Mm.
من الذهب والفضة والخيل المسومة Mm.
والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك.
ذلك متاع الحياة الدنيا والله والله عنده حسن المآب أنبئكم بخير قل أنبئكم بخير من ذلكم جنات للذين اتقوا جن للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان من الله أكبر والله عنده أجر عظيم murayen Allah subhanahu wataala da yayi bayani abin da dan adam yake bukata sai ya ce to bari in gaya muku abin da yafi alkhairi gaba ɗaya na wannan shine jannat adali aljanna ta dawwama idan aka shiga aljanna wallahi ba a fito Allah ka ba mu aljanna Allah subhanahu wataala ya ce jannati adani allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib Allah subhanahu wataala ya yi mana alkawarin aljanna ma dukkanin nan ba mu yi ga aljanna ba kuma mun imani da aljannar sai ce innahu kana wa'dahu wa'aduhu ma'atiya lalle alkawalin Allah subhanahu wata'ala Allah baya saba alkawali tabbas wannan alkawalin sai ya cika duk wanda zai bi dokokin Allah subhanahu wata'ala ya hanu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana sa to Allah subhanahu wata'ala zai sanya sa aljannar sai Allah ya ce la yasma'una fiha lahwan لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قارني وتابنا تلك الجنة تلك التي الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا jama'a mu ce Allahu akbar Allah ya ce bayan ya yi bayani akan aljanna sai ya ce la yasma'una fiha lahwan illa salama ba sa jin a cikin aljannar wata yasasshiyar magana wata magana mai muni wani wani a zage su a tsike su duka a cikin aljanna ba wannan la yasma'una fiha lahwan illa salama abin da suke ji kawai a aljannar salamun salamun aminci aminci tun kake su shiga aljanna mala'iku za su ce musu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin shiga aljanna aminci aminci kawai a magana ya aljanna aminci ce aminci aminci ba sa jin wata yasasshiyar magana a cikinsa ba a bata maka da rai ba a tambaye ka kudin kayan miya ba a tab- ba a cewa buhun shinkawa ya kare ba a tambaye ka ka- ka kana kitso ko na lalle a aljanna kawai ni'ima ce yan mata ga su na hurul in wanda Allah subhanahu wataala ya ce urban atarabun dukkanin su yan mata ne ba zawara a cikin su wallahi yan mata aljanna babu zawari duka yan mata ne haka Allah ya gai ga su na kuma da hora da kwalakwalan idanu Allah ya sa mu dace to Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan illa salama ba sa jin wata yasashe magana sai Allah ce illa salamun sai dai kawai magana ta aminci a aljannan sannan walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da abincin su arziki su a aljanna bukratan wa ashiya safe da marece ba dare a aljanna kawai abinci da lokacin yayi ka musu ake yi ga wuldanun mukhalladun suna yawo a cikin aljanna duk abin da kake bukata zai zo maka cikin aljanna annabi ya ce a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba zuciya bai ba taba tunanin shi ba kun ba taba jin labarin shi zaka tada shi a cikin aljanna ka kaddata kana bukatar kaza a aljanna sai ka kaza ta zo tsuntsu kake bukata ga tsuntsu kawai sai ya zo maka shuyi gashi ya zo eh kasashe ko kuma soyayye sai ka zaba kasan sai su hita da dekote kasan za su ta dekote namun da kansa zai taso yana shiga cikin bakinka kana iya cin kuma kasan su haɗu su tashi na yana cikin aljanna aljanna kenan Allah ka ba mu aljanna da rahamarka to Allah ya ce abincin su yana nan suna samun abincin su bukratan wa ashiyan safe da marici sai Allah ya ce tilkal janna mubtada wal khabar kenan jumla mubtada wal khabar Allah ya ce kaga wannan aljanna da aka yi bayani to ni nurisu min ibadina man kana taqiya muna garanta muna ba da garanta ne daga wanda daga cikin bayinmu man kana taqiya wanda zaman to taqi wanda yake bin dokokin Allah yake hanwa da abinda Allah subhanahu wataala ya hana sa nan ya kamata mu dakata wa akhiru da'wana alhamdulillah fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna tare da mallam ibrahim sai kuma addu'a ko ba shak
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه من احسان الى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wa alaikum assalam muna ma Allah subhanahu wataala godiya mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka na watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu alherin da ke cikinsa kuma ya iyantar da mu a cikin wannan wata mai girma na watan Ramadan a na ji daɗi da ni zo ni ziyarci 'yan uwana abokaina wato ana tafsirin alkur'ani kuma gashi manzo Allah kamar yadda ya faɗa yace duk inda ake karatu alkur'ani face sai rahama ta lulubi wannan mutane da kuma natsuwa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya makon mu ita ce aljanna kuma na iske ana bayani dangane da haluluka na 'yan aljanna a da yake kuma nan dukkaninmu nan matasa ne to waɗansu za su daga na an kirayo nama kaza abinci kaza kaza da kaza to kila dai ba su shi an kira har yanzu wasu abu ba wato su ne mata ko to akwai mata domin alati wa hurun in a cikin aljanna wato mata ne zuɗin zuɗu wato wata asa insha Allah wannan dai akwai su insha Allah Allah ya babu su da su alkhairi to za mu yi addu'a insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قديت فإنك تقضي ولا يقدى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قديت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وعبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم غفر لآبائنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين